Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abul Fuswat Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen ma by Matazu Road Tudun Wada Sinima Kaduna. ko kuma gidan shehu da ke kabala road daura da abu mutallib secondary school sabon garin tudun wada kaduna ko lambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya.
da Allah ya ba muka ɗaukar hutun azumi har muka yi azumi lafiya kuma muka yi sallah lafiya kuma alhamdulillah da yau mun dawo karatu muna ma Allah godiya akan haka za mu fara wato za mu ci gaba da karatunmu bayan domin hutun nan na wata ramadan a yau Allah Ubangiji ya karbi ibadunmu duka Allah ya karbi azuminmu Allah kuma ya karbi kuma tsayuwanmu a daren ramadan Allah kuma ya karbi dukkan ayyukanmu na alkhairi wanda muka yi wanda kuma muka kuskure kuma Allah ya yafe mana Allah ya albarkace wa baki da albarka sahibu faidar Allah kuma na hukun Allah rana ita yau ranar ya shiga gidan shi ya koma daga nan kubauro ya koma ta makarfuro don Allah ya zaura da shi lafiya a kan kuma Allah ya bashi ya zaura cikin aminci kuma da kwanciyar hankali kuma Allah ya sanya albarka da alkhairi a cikin gidan Allah ya sauka da alkhairi da albarka duka cikin gidan albarkar sahabin faidar shi kuma karatun da muke za mu ci gaba kuma Allah ya bashi karfin gwiwa kuma da lafiya kuma da kuma karama da hazaka da himma da faila gaba daya domin baki daya Allah ya kara mana ذكر الفاتحة الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخذت والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدره والإسلام العظيم صراطك تستهون بها أبواب الرجاء والغناء والتيسير وتحمد لنا بها أبواب الجحيم صلى الله عليه وسلم على أشرف المرسلين وصحبه وغير قولنا بالحق اللهم صل وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله
Allah ta kira wa mu a wannan mazuni na albarka kawuyan maulani shehu salahuddin radiyallahu ta'ala anhu domin ci gaba da karatu da malamin malam shehu mansur da gudanarwa a wannan zariya don ranar lahadi yau ashirin da shida ga watan satumba miladiya dubu biyu da goma wanda ya dubo da sha bakwai ga watan shawwal hijiriya dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya a yau ma muna cikin yin mashihu don gajiya da gadawa daga umara da an sha ruwa lafiya har yau da fita daga cikin wannan yanayi ba a akar mutumai bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والجدار العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدني لنا بهذا المهدر والفاد به بنظرة فاتي لنا بالزفر الحمد لله dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda shi kadai bai haifa ba ba a haife shi da koyo da abokin tarayya wanda kowa da komai daga halarar sa yake da bukatar komai da komai a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci amma shi bai da bukatar komai da komai daga wurin kowa a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci tabaraka wa ta'ala zul jalal wal ikram a alarata ne wannan ne فصلاح الدين حفظه الله وقاه ورضي الله تعالى عنه وجزاه الله عنا خيرا muna ne da gaisuwa da kuma gaisuwar mutanen gida baki ɗaya da kuma gaisuwar baki sannan yan uwa baki ɗaya masoya da cikin wannan makaranta ta wannan babbar zawiya wadda take karɓo haske daga babbar zawiyar mu ta kauna baki ɗayan ku ina musu sallama irin ta addinin musulunci السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
الله الله سيدي يا رسول الله رسول الله الله الله سيدي يا رسول الله رسول الله الله الله سيدي يا رسول الله الله الله سيدي يا رسول الله رسول الله جميع وجوده ترقد زان فلاته رسول الله بعدي وتقالي وتسير وتولاكي رسول الله الحميد وبيت كرم فضول الفريق رسول الله في ذكري رسول الله عدو رسول الله جميل جميل ذو الخلق الخبير رسول الله بصير نبي رب ذكر مفتدير رسول الله خليل يبو غادر على عرف الدينار رسول الله قبل بعد وعادل ملاجئ رسول الله العليم قبل كالعادل الله Zola la da da da be ya wa wa da be wa ma de de Zola la barinna da ne ra bro do de ra hayo a.
مدركا تبعها ولا تظهر قل هو طريق له في الأمر بابا تبدوكين قل الله الله لا خير فيها رسول الله قل الله الله لا خير فيها رسول الله قل الله الله لا خير فيها رسول الله
بسم الله الرحمن الرحيم حرف الجيم ولم في إبراهيم رضي الله تبارك وتعالى عنه وجزاه الله أن خير الوصف حرف فيه جميع شؤون الخلق sai ya ce dukkan tasarrufin halittar Allah min al-arsh ila al-farj domin fi'ilul khalq dukkan tasarrufin halitta dukkan lamarin halitta baki daya من شأن فيلته daga ainihin tasarrufin wannan gwarzo ne min sha'an sayyidi gwarzon sadauki daga sha'anin wannan gwarzon sadauki ne wato duk abin da za a lissa tana yi gani ji ilimi rayuwa iko nufi duka daga manzo Allah ne shi kuma daga Allah yake karba ina jin shi yake so a gane shi yasa idan mutum ya gane wannan karatun ko ya mutu yana nan amma mutum bai gane ba yana da rai ma matacce yana da rai ma matacce amma idan ya gano haka to ko ya mutu yana nan shi ne abin da zai ke nufi a gane domin ku yana halki dukkan sha'anin halitta ba shi da na zahiri da na baɗi min sha'anin halitta da sha'anin wannan fasiri fasiri wanda ya isa matuƙa a tsananin fasaha wanda ba a kwaikwayo
فعيني sai ce ka ga ainihin idanun nan na guda biyu manya وكركاري ka da kirjina وكرسي ka ga takardar nan tawa ولكلكي ka ga gudan harshe na إلهي ka ga alƙalami na ونكسي ka ga zube na wato tawada ta قرقدمت duka waɗannan da na zaro maka idanuwa na kirjina harshe na takarda ta alƙalami na tawada na kada khatan tuni zikiri dukkan su na hidimtar da su ga ambatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da hidima gare shi بذكر رسول الله sai ya ce da yawan ambatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da nake yi أعلو nake ɗaukaka akan ulama zahiri وأرتقي kuma nake hauhawa akan ulama baɗi a alu nake ɗaukaka akan ulama zahiri in kun gani ce shaykhul islami wa artaki nake hauhawa akan ulama baɗi in kun gani ce gausul anani eh a wurin malamai zahiri sunan shi shaykhul islam a wurin malaman baɗi sunan shi gausul anam
جليل ko yake kai annabi mai girma ne sallallahu alaihi wasallam جميل sannan annabi kyakkyawa ne خلقه kabirin manzo Allah ذكر ربه shine ambaton ubangijin sa ta alqur'ani wa innaka la ala khuluqin azim an tambaye sai da Aisha ta a- a- radiyallahu ta'ala anha wa an abawaiha aka ce mata menene dabi'in manzo Allah zai ce kana khuluquhu alqur'ani sai ku gane ta kai amma wannan shugaba tamu uwar muminai ta cika da ladabi take gaga da yake ba dan ta san ladabi da sai ta ce alqur'anu yamshi ala zahar al-ardi kawai da zai ce alqur'ani ne ke tafiya a kan kasar Allah kawai to saboda ladabi adabu sifir ta ainihin abin da ta fahimta game da zatin annabi sai ta ce ɗabi'unsa baki da alqur'ani kaga har afiya shi ke har kashi ya za ka ce su za su ce da zikirin iri daban duk zikirorin da kan suna yi duka daga tasarrufin annabi za ka yi su zikirin amfasin nan kaga akwai la ilaha illallah akwai subhanallah akwai allahu akbar akwai allah allah allah akwai hu hu hu hu akwai a a a a a akwai i i i duk za ka bi duk zikirin sun rayu saboda dukkan manzo Allah ne akwai zikirin da kuma asrafi ke ba kowa ke ganewa ba sai wanda ya san shi duk mai tsinsa umarni ne manzo Allah bai taɓa yin wani umarni ko gyaran murya yi to akwai abin da ake nufi shi ba ya yin abu haka duk abin da zai yi umarni ne ba ya yin aure sai yin umarni ba ya yin suke sai yin umarni bai ɗaukar buta ya kera ya sai an yi umarni bai sa nema a bakin sai an yi umarni duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi sai an masa umarni yake sai daga dukkan abubuwan sa alqur'ani ne
بشير sai sai manzo Allah ne albishir ne ga mu'minai نذير manzo Allah ne gargadi ne ga kafirai رب صدق manzo Allah ma abokin gaskiya ne مصدق shine as-sadiqul masduq mutaddiki abu gaskatawa خليلي sai ku ya ku abokanai na idanuwa na da ainihin zuciyata da gudan harshe na da kunnuwa na da takaddu na da tawadata da alƙalami na da almajirai na مرادي ku zo mu tafi ko kuma mun rayu ku tafi da ni ko waɗannan wato abokanai nawa waɗanda na zana a farko a baya faɗi fa aini wa kalkali wa irki wa laƙalaƙi ilani wa laƙi ƙarfatan turbuki to duka waɗannan sai ya ce ai abokaina ne in dare kowa ya rabu da ni iyalai kowa ya zo ɗaki ya kwanta to waɗannan su ke tare da ni ido na yana tare da ni zuciya ta tana tare da ni har suna na tare da ni alƙalami na da tawada ta da takarda na suna tare da ni to waɗannan abokai na ne shi ne zai ce murraji
على حضرة السناء kamar an ce shehu ina za su tafi da kai ko kuma sun ce ina za mu je da kai sai ce ala hadratu sina ka tafi da ni halara ta ku halarar jintawa halarar lahu wani mawaƙin laraba yana cewa khalilan ya murraji ila ummi tulbudu uqaddimu balati fuadi muqattali sai ran yake kai ya ba da Allah ta kare wato ko ummi bindigin ku to ya abokai na ku da wani wurin wata mata da ake ce da ita ummi bindigin ina so in je in biya bukatun zuciya ta a bakkasuwa sai ta ci amanar ta kare ni yadda salilai ne murraji ila hadarkin sina abokai na ku tafi da ni zuwa halarar biyan tawa wanda daga Allah sai shi shine ma'anar halara ta biyu daga Allah sai shi Haka biyu أقدي sai yake domin in biya لبانات الفؤاد bukace-bukacen zuciyata الممزق a bar kuskutawa zuciyar ƙaunar annan ta kuskuta zuciyar ألا sai yake ka sani
ليت شعري da ma dai wannan diwani na wani sanar da ni shi ne mai tafiri da ma dai wannan wace nawa ya sanar da ni كيف آدي yaya alƙawari na yake عنده a wurin manzo Allah فإن له عندي domin cewa shi manzo Allah a wurin na لعادة موثق wallahi yana da wani irin alkawari abin amincewa wanda babu warwarewa ni da shi nake alkawari ya ce ni ba zan taɓa warware alkawarin ka ba ni ma nake ban taɓa warware alkawarin ka shi yasa ranar aljama za a cika alkawari wannan abin da muke faɗi ana zo ko ya ci ba wannan tabbas ne wallahi babu wani mu ba na cikin Allah san dace ba ai in ka gane Allah san dace ba duk Ibrahim ba a mu mun dace abin da muke nema ta dace mu tabbata kan adamin da alƙawari in dai ba a saba wa lamarin sa ba to an dace in ko aka saba wa lamarin sa to an kai shi shi ne matsalar sai da shi ala basiratu yake wa man ittaba'ahu ba rudani ba sakar ba tu ahyo shi ne dalilin da yasa rani balarabin musaniya farkon bayanan saura ya aiko da maulana Ibrahim wasiƙa sai ya samu ta zo da wani abu wani shi menene faida bayan muhammad hari ne kuma marubuci shi yanzu shi ma ya gada suka zo suka yi aiki yanzu ka zo ya kai ma kuma ka zo da wani abu daban ka zo da ɗariƙa a kai kai ko ka fito da kai ka rika ce kai ne faida saboda ka ni ina ru ina haɗa ka da Allah da annabin da kake kana da annabin da kake da'awar kana so kar ka taɓa min yaya na ko bayan bayan da sai ya kawai su da su ce ina ma bai haɗa da annabi ba ina ma bai sa annabi ba za a waye gari ba ya kullu da kata shirya ta yi sai da haka manzon na jari ba yadda za a sadu da ni sai an sadu da kai sai domin shekara nawa yana halwa a Niger shekara nawa an yi abubuwa an yi jihadi an yi lafa'i tawani an yi sujuratul muntaha an yi tafiyu an yi abubuwa kafirin an yi suna wasu mutsiriya an ƙarar da sarguna duk jira san kamun sabon tuni eh na ƙari kamun sati ko to amma in gaya ma gaskiya da halara ta karɓe shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wani aikin ka ya karɓi na ma alƙawari zan ma kyauta rana kaza cikin wata kaza Kitarar lokaci ya yi sai jirgin yana zaune a cikin rijiya kawai sai ya ga wani mutum a gaban sa ya miƙe ya ga shi da balarabi gari ga shi mutum ne mai cikar halitta ya miƙa mai hannu shi Allah ma albarka eh aikin ka muna ganin aikin ka aikin ka ya kai mun sa hannu duk da ne ya mace sai jirgin ne sai yana tafiya yana jira ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana shi lokaci ya yi da aka yi alƙawari yake magana ta aina ta kama alƙawari ba ka ga komai ba yake ya na ga wani mutum irin na baki ya yi ku ta aiki da ba wannan duk wanda ya mana hidima sai ya sa hannu in bai sa hannu ba mu karba ba ba mu karba ba to ka dira ko za da sai hanyar ya je gudu ruɗe ya yi yake ahalin wasarin ayyuhal kamkawu duka sai yake ya halina na kalamu فكأن جبرائيل أو هذا الذي تروي على الإنجاز يا تنباوي to kagani to waɗanda zuwa sai ma ke saboda ka sai an haɗa da shi duk wanda ke neman a wasu da hadisin da yin fajiyar biya ikon Allah da faila ta cika ta cika shekani ya zo sai da wani mutum ya zo sai da hadi da ma ya zo da yaya ƴaƴan suna ta koma suna haɗa ko Qur'ani a ya ga dai wannan al'amarin ba hasken kuma ya fi nashi kuma alhali babban mutum ya ga ko a fuska ba na a zuciya ba hasken fuska ta tashi shi ma wani ciwo duhu da zo ku zo ku biya da ke balarar ne shi ke ne ya gani kai gaskiya ga rabe a yi da duniya ba harkar nan ba kar a mutu haka da Allah shi ke ne ya taso shi ma da yayin hoto Madina hoto Madina ana ta noma wani ne ba wani ne ba da yayi aja sai sai kuma za a yi masa tuntuɓa a girma ma shi sai ka kawo masa abubuwa ne ita kuwa su ne bi aka girma ma shi sai a matsayin shi na babban mukaddam sai ya zo na ku da kanku kuke ta ji ai kaza kaza kaza ya ji ya almajiran ya zama a ya ta rukun na ai dole ne ai mu da kanmu ai abun abun ne ai mu ba haka yake ba wato ai yanzu ma waɗannan ƴaƴan mu ne ga sunan mun kawo muku ai sai a rike su sai yake Allah zargi lokaci ya yi tsakanin da manzo Allah na adam wasiki wallahi akwai na alƙawari amintacce ni da shi ba na warware wa ina alƙawari ta ce in dai ina son shi karin ta ma ya yanka ta ai na na ga na alƙawari tsakanin da shi ba ba warware to da ta yanka su je ko na ga su je su albarka kullum ba amma ba hannu ba halaktu lahu sai yarda Allah ne ce na rantsa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama بالذات لا ريب مك بذات الله إني نعم بالذات كيف لا ريب مك الله صلى الله عليه وسلم نريد شيء نريد شيء بذات الله إني أحبه يقول بالله الذي لا إله إلا هو إنا سنك يا رسول الله إجادا وغير القولان في مكة صفيا تركتكتر قولا دباب شبوه أتكلم kafin soyayya akwai soyayya da ake da wani hajji da zuciya kamar shi ce Ibrahim ta ga da ana son saboda bukatu a yau kowa ne ne ko ko arni ne kai in dai kana so lamarin ka ci gaba kana ganin hoton da ke ni ne liga a sago saboda ana ana yi ana liga hoton da cikin mota saboda kariya to yanzu ko mutum ma baya harka da shi dole ka ci harka saboda haka lamarin ya riga ya zama dole ne kai sai da shi قال حديث sai yake na rinka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina san shi ma kuma shine tabarki na a zahiri wa maudiki kuma shine wurin yankawa na abadi fa innaka sai yake ka sani cewa ta ya rasulullahi mirabul wujudi sai ne masallacin halittar Allah baki daya wa wajuha kuma kai alqiblar masallaci wa innaka cewa kai ya rasulullahi babul wasli kai ne kofar saduwa da Allah للمتعقق ga wanda kokonto ya bashi shi ne mutahaqqiqi ga wanda kokonto ya bashi wanda addini ka ba ta tsaka wanda ke da tsiri da kira mutahaqqiqan محقق wanda kokonto ya bashi
وإنك cewa kai ya rasulullahi ختم الأنبياء kai ne cikamakin annabawa فلا يرى نبي ba za a taɓa ganin wani annabi ba وعيد المصطفى bayan wucewar al-mustafa zaɓin Allah القرن kadauki ويلتي babban mutum مسيلمة الكذاب sai ku kaga musulma din nan makaryaci حاول كونه ya yi ƙoƙarin ya ga ya kasance شريكا له kishiya ga manzon Allah في الأمر a cikin lamarin annabta ماذا تميز فيه ya yi tsantsar suka baki ya suka baki don ba suka baki ba ya zai ce zai musharaka da manzon Allah cikin lamarin annabta shi ne zai ce to ai musulma mutum kazzawu makaryacin nan shi ma ya yi ƙoƙari ne gogayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin lamarin annabta ya yi ta suka baki shi ma yana ta ƙarfi ƙarfi cewa an saukar masa da ayoyi shi ma daga Allah
اسمه مسيلمة بن همامة shi mutum yake kazzab din nan ainihin sunansa musayyid mutum ne kuma mutum ne kabir bin hadid yamani alhanashi
نعم أبو همامة A- ana masa lakani abu mama ولد ونشأ باليمامة an haife shi kuma ya taso ya rayu a ƙasar yamama
نعم في القرية المسمى بالح... بال... بالجبيلة a wata alƙarya da ake ce da ita alfadila
بقرب الأوينية kusa da garin ƙoyayya ya ji halifata ainihin a ƙauyen garin halifata في نجد a garin nagadu وتقلبت في الجاهلية بالرحمن shi misali wata kazzab tun zamanin jahiliya dama shi gani tun jahiliya don sunan shi arrahmanu eh tun addini ne ba sunan shi kenan arrahmanu ake kenan eh laƙanin shi kenan
وعرف برحمن يمامة amma an fi sanin shi da rahmanul yamama sunan shi kenan rahmanul yamama mai jin tausayin garin yamama
ولما ظهر الإسلام في غرب الجزيرة lokacin da musulunci ya bayyana ainihin wato a yammacin aljazira وافتتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya buɗe makka aka yi fito makkata ودانت له العرب larabawa baki da sun kuya suka sallama masa جاءه وفد من بني حنيفة sai tawaga suka to daga garin su ne sai mutum kazzab garin hanifa ta kiri
قيل
malamai suka ce كان مسيلمة معهم wannan tawayar da mutanen garin su kai shi ma musailama yana ciki لأنه تخلف مع الرجال amma da aka mutu ya ce tsara fiye mai zana sun ce a kansu zai lura da raƙuma da kaya in an zo a kai a karɓar mai musulunci shi ma a ce shi ma ya musulunci amma zai tsaya ya kula da kayayyaki da raƙuma don ya zauna فأسلم الوفد sai jama'ar garin suka musulunta ولما رجعوا إلى ديارهم lokacin da suka dawo garuruwansu ادعى النبوة sai koma gini shi ma sai ba da dawar annabta ya ce a to ai abin dama mu duniya ne ai da ni da shi aka aiko mu kuma ba ku lura ba ne sai za ka tafi shi
وادعى أنه أشرك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ne da'awar cewa yana musharaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama في النبوة a cikin lamarin annabta وهو معنى قوله shine ma'anar fadin maulan mutum bari مسيلمة الكذاب shi musailima makaryaci حاول كونه ya yi ƙoƙarin ya ga ya kasance شريكا له kishiya ga manzon Allah في الأمر a cikin lamarin annabta أي أمر النبوة wato ma'ana ai lamarin annabta حتى كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم har sai da ta kai saboda rashin kunya sai da ya rubuta wasiƙa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama هكا نصها rika biyar da ya rubuta من مسيلمة رسول الله wai daga musulama manzon Allah إلى محمد رسول الله zuwa ga Muhammadu Rasulullahi ta gudu wasu biyu daga musulmanu Rasulullahi zuwa ga Muhammadu Rasulullahi السلام عليكم to dai zuwa ta tabbata gare ku amincin Allah ya tabbata gare ku أما بعد to bayan basmala da kuma gaisuwa da muka yi muku فإني أشرفت في الأمر معك ka sani ni ba ina haɗa kafaɗa da kai ba a cikin wannan lamari fa naka wa inna lana nisful ard wal quraish nisful ard mu mutanen yamama muna da rabin kafa ƙaraitawa suna da rabin ƙasa
walakin walakin quraishan qaumun ya'taduna sai dai cewa ƙaraitawa mutane ne masu tsananci da kakawa sai suka kwace ƙasar duka suka ce su kadai ne amma ina so in tuna maka mu biyu ne
فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a sa a rubuta mai jawabi manzo Allah ya kira ku takarda manzo Allah ya bada inda za a rubuta
بسم الله الرحمن الرحيم kaga tun nan an ja ban ba shi ba wasu malama kaga kai ko ji manzo Allah da zai dace shi da sunan Allah mai rahama mai jin kai من محمد رسول الله wannan wasiƙa ta taho daga Muhammad Rasulullahi إلى مسيلمة الكذاب zuwa musailama mutane ta ji asalin abin da ya zama aka ce musailama sun kazzab ainihin musailama sunan to manzala ne a wasu tsarin ta masa musailama sun kazzab shi ne ke bada ce musailama sun kazzab hawala kaunar sharikan da musu amur ma haɗa kamar su fi
السلام على من اتبع الهدى manzala ce gaisuwar aminci ta tabbata ta wanda ya ji shirya أما بعد bayan basmala da gaisuwa فإن الأرض لله da ta ce ƙasa da ku da mu ne a ƙasa na Allah shi kaɗai
يورثها من يشاء من عباده muna gadar wa wanda ita dama a cikin bayinsa والعاقبة للمتقين kuma kyakkyawan ƙarshe na ga masu tsoron Allah.
وذلك في أواخر السنة العاشرة الهجرية Wannan ya faru a ƙarshen shekara ta goma bayan hijira.
وقد اتبعه بنو حنيفة Wato saboda tsadar rudani, da yawa mutanen garin sun bi su ba. Sun bi su da yawa bayan sun yi sun musulunta sai aka ce, "Ah, ga sauki kuma ba garin a biya shi kenan ɗan gida ya yi ya ka bi shi.
وكانت عدتهم أربعين ألف مقاتل Yawansu kusan mutum dubu arba'in suka samu. Ya samu mutum kusan dubu arba'in na yaƙa sun bi.
وهو آل المتنبئين الكذابين ba shi kare ne bai da awar annabta akwai su da yawa amma shi ɗaya ne daga ciki kuma shi ne babba
وهم قريب من ثلاثين بين الرجال والنساء waɗanda suka yi da'awar annabta bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kusa mutum talatin har da mata
منهم الأسود الأنسي a cikin su akwai wani kirki ana so ya tafi wani mutunci
واسمه أيهلة بن كعب sunan shi ai halatta dan ka'abu بن عوف الأنسي an auzu unsu وكان يلقب ذلك kuwa shi ma ya yi da'awar annabta بعد دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع bayan dawowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga hajjin ban kwana وقد وصلت أخبار تعاظم قدره hakika labarin girman hadarin sa ya kai ونفوذه إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم an kai wa manzo Allah labarin irin abin da yake yi da labarin halin da idan ya zama musulun ta wurin manzo Allah shi ma sai sai labarin ya koma wa manzo Allah wani shi ma ya zama annabi
في مرض موته amma manzo Allah lokacin yana cikin rashin lafiyar da zai wafati zai koma ga Allah lokacin ya ji labarin da abin da ke faruwa فأرسل إلى بعض المسلمين في اليمن sai manzo Allah ya aika wasiƙa dama a garin Yemen ne sai manzo Allah ya yi sa a kai musulmi kwarai na can waɗanda ba munafukai ba ya ce a rubuta musu wasiƙa a aika musu يطلب منهم قتله manzo Allah ya ce ina nema ku kashe su
إما مصادمة أو حيلة in ma ku tare su ga daga kuɗin kenan ruwa in ma ku mamaye su kai ku kashe shi وكان ذلك في السنة الحادية عشر عشرا للهجرية لل- wannan abu ya faru bayan shekara goma sha ɗaya bayan hijira
وكان الأسود قد تزوج امرأة شهر بازانة shi a kodin ɗauki ya auri matar shahara bazana عامل الرسول صلى الله عليه وسلم shi ko shahara bazana yana daga cikin ma'aikatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam نعم على اليمن a garin Yaman بعد أن قتله sai da ya kashe shahara bazana don ya san mutumin kirki ne, kuma ya yarda da annabi ya ce da shi da sai kashe shi sai auri matar shi a biya annabi kuma وكانت مؤمنة ita mumina ce ta ce ta ta ji amma ba ta nuna ba ita ɗin ya ɗauka ta yi da shi amma ba ta yi ba فأخبرت المسلمين أن الغراة يريدون بقتل الأسود to da ta ji manzo Allah ya aiko a cikin shi sai ta aika wa musulmi ta ce kar ku zo don ya sa masu jaji su ne ko ina akwai masu jaji ko da su hankali
وطلبت منهم ta nema daga wurin su أن يسحبوه ويدخلوا فيجدوا أمامهم السلاج والسراج sai ce akwai wani hanya ta bayan gida sannan za su je in suka zo su fasa ta bayan gidan za ta aje musu ta kubba za ta aje ta kuma wanda za ta haska in sai su mutu su tafi su kai وقد نفذوا ذلك su ko sai da suka zartar da aiki ودخلوا عليه suka shigo suka tabbata واحتفظوا رأسه suka tsinke ne
فقال قراء قوار الثوري ne wani irin tsara kamar irin kukan sani ne jami'in tashi
فابتدر الحراس الباب sai masu gadi suka fi tsara sun kai mana suka tsaye suka yi za su fi cikin daki suka tsaye da sun gowa فقالت زوجته sai ita wannan mata sai ta cewa masu gadi
هذا النبي يوحى إليه sai ku tafi da Allah wahayi ake yau fahimci ke rago wahayi ake yau ku zo mu ku kuji wannan kujin da kuka je yayi ne don wahayi ne ku tafi فانصرفوا sai suka juya kai sai koma wurin aiki suka suka rabu da da shi
ولما دنا الفجر lokacin da alhudur ya ce
أمر المؤذن sai su musulmai sai suka yi umarni suka ce ladan ya ce kira sallah
فقال sai ladan ya ce أشهد أن محمدا رسول الله da ƙarfi kawai ne ashhadu anna muhammadan rasulullah ha sai mutanen asirin ɗauki suka tattaso lafiya yau ko me za mu ji
وأن أيهلة كذاب kuma a ƙarshen kiran sallar zai ce mun tabbata ai halatta na ƙarfi ne manzon Allah shi ne manzon Allah na gaskiya
ثم تم إكمال حركته sannan ainihin motsin abuwar mutunci ba shi ɗaya ya ƙare وعمرها أربعة أشهر kwata-kwata wata hudu yana wannan ta'addar akwai magani أو أقل ko ma abin da bai kai haka ba وقد بشر النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم المسلمون مسلمين hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawa musulmi al-bikr بمقتل الأسود الأنسي yadda za a kashe a kodin gobe har ranar ko gobe har lokacin har yadda za a yana rashin lafiya yana kwanciyar da wani dole a kashe shi ga yadda za a ga yadda za a ووقع الأمر في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه sai ko lamarin ya faru a lokacin halifar da sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ومنهم سليهة الأسدي daga cikin wanda sai da'awar annabta akwai kuma ya hafi al'abdu واسمه سليهة بن بن خويلد الأسدي haka ne sunan sa kuma ya hafi dan koyi lil asbi من بني أسد بن خزيمة daga bani asada dan kuzaima يؤد بألف فارس shi ana mai kirari wai shi kadai sadauki dubu sai da jarumta shi kadai sadauki dubu
وقد تنبأ في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم yayi da'awar annabta tun da ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam فوجه إليه درار درار درار بن الأزورة sai kirarin sai kirarin al'auzara ya tasan masa kuma jarumi فضعف أمر سليهة sai ya karye jama'a sai ya zama lamarin ulaiha ya yi ƙasa
لم يبق إلا أخذه har sai da kai ba abin da ya rufe sai a kama ta kawai ولكن درارا sai dai sai kirarin
ضربه بسيفه ya tafi shi ulaiha da takobi فلم يصنع فيه شيئا amma takobin ba ka hudu cikin shi ka ji uku kirarin ko
فظهر بين الناس أن السلاح لا يعمل فيه waɗanda suka ce a ba annabi bane ai ga jan kana su da an sare da gaske sai annabin gaskiya ne ba su ta koyi da su zuwa a daddawo a daddawo shi ke nan aka sake dawo aka sake haɗa wata jama'a ko فكثر جمعه ni jama'a ta ƙara yawa ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهم على ذلك har manzo Allah ya wafa suna kan wannan ɗabi'a ta وكان طليحة يدعي أن جبريل عليه السلام يأتيه shi ilaiha yayi da awar cewa shi ma malaika jibril yana zuwa wurin shi وينزل عليه قرآنا shi ma ana saukar mai da wahayin alqur'ani وقد أمرهم بترك السجود في الصلاة amma daga cikin wahayin da aka yi mai ya hana jama'a shi yin sujada ya ce gaskiya ne abinda annabi ya faɗi na sallah haka ne amma ba sujada ne sai da aka yi ba ya kai shi da yawa ko a wurin nan ya gudu za su fitin sallah ba isama ba kaza ba kaza ba kaza to shi kuma wannan nasu ba sujada
وكثر أتباعه
kuma ya samu mutu ya da yawa من أسد و- و- وغدفان daga cikin bani asada daga dafana
وإيئا وانقشروا wanda suru ko suka yadu
يأمرون المسلمين بمنع الزكاة
suna ta hana musulmin kwarai ba da zakka wai a cikin wahayin da aka mai Allah ya ce a daina ba da zakka Mm, a daina sujjada kuma a daina ba da zakka وهاتر المدينة المنورة suka zo suka mamaye garin Madinatul Munawwara cikin garin suka ce wa ita وظنوا أن المدينة قد أصبحت لقمة سائغة wai a zakan su wai Madina noma ce ne gadi kawai sun yi sun ce wa suka yi ba su haɗi mutane في متناول أيديهم a cikin ainihin ɗan yatsun su ولكن المسلمين sai dai cewa musulmi sun fito da abuka suka fito musu مع الفجر lokacin da alfajir ya fito ووضعوا فيهم السيوف sahabban manzo Allah suka zare su suka suka far musu aka yi tabbatar juna فما زر قرن الشمس حتى انهزم المرتد مرتدون kaskar rana bai fito ba sai da waɗannan mutane na Dulaiha duk suka fito suka wace an kakkashe su an tattace su wasu kuma sun gudu ثم فر سليحة وزوجته sannan su Dulaiha kai sai ya gudu ya fasgarin da shi da matai إلى الشام ya tafi sha وسمع بأن بني أسد وغدفان قد أسلموا sai labari ya kai musu cewa aikin mutanen sa na ainihin wato garfan da ainihin wato kabilar su dai baki dai duk sun musulunta
أس- أسلموا آه، فأسلم ko shi ma ya musulunta yake to tun da ba kowa kuma aiki ke nan ma sai mu yi kauya to amma irin wannan sai da awar annabta kuma kan musulunta kuma sai a duk da yaya wannan haɗa ido da kai kuma
ثم خرج إلى العراق to sannan sai ya fita tafi iraki واستشهد بنها بنها ونجا sai shahada a wani gari da ake shi da shi na hawa wannan عام 21 هجرية shekara ta goma sha ɗaya bayan hijira ومنهم امرأة اسمها سب- آه، سجاه بنت الحارث a cikin waɗanda suka yi da'awar annabta akwai mace ana ce mata tijahu yar harisu بن سويد ɗan suwaidi بن أقفانة ɗan ukfana التميمية التقليدية a tamimi yake tagilibiya كانت تقيم في الجزيرة ita tana zaune a ƙasar aljazira شمال سورية wato arewacin suriya مع بني تغلبة tare da ainihin bani tagiliba كنيتها أم سابع ana mata alkunya ummu tajir sunanta وهي من نصارى العرب tana daga cikin nasarar larabawa ita ba balarabiya ba
وقد ادعت النبوة ita ma ta yi da'awar annabta da yake jaruma kuma kyakkyawa ce
عام 11 هجرية ita ma a shekara ta goma sha ɗaya biyu da awar annabta بعد وفاة, بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم amma ita sai da manzo Allah ya wafati ta fara nata ومعها جنود ta samu runduna da yawa ita ma وانطلقت بهم إلى بني تميم ta so ta shirya yaƙi ta da su garin bani sami فزعمت أنه أنزل عليها sai ta yi da'awar cewa ita ma ana mata wahayi
آه، أعدوا الركابة واستعدوا للنهاب للنهاب ثم أجيروا على الرباط فليس دونهم حجاب نعم فوادعها بعضهم in ta zo rufe da ce an mata wahayi sai ta fara kurkulli ta fara maganganu ba ma'ana ba natsuwa ba hankali a ciki. to da haka wasu sai suka sallama mata wa farra akharuna wasu kuma suka gudu suka ce ba za su yadda ba har ya take
wa kana mimman wa kana mimman istajaba laha ma Malik bin Nuwairat daga cikin waɗanda suka amsa kiranta akwai malik ibn al-waira at-tamimi wa Udarid bin Hadi da udari dan haji wa jama'atun min sadati umara'i bani Tamim da jama'a daga cikin ga dannin sarakunan bani tamim har su sallama mata wa tasallafa akharuna thumma wasu kuma suka ci yadda ثم اتله على أن لا حرب بينهم sai suka ce to da waɗanda suka yadda da waɗanda ba su yadda ba a yi sulhu ba yaki kowa ya zauna inda yake ثم إن تجاه قصدت بجنودها اليمامة sannan ita su jawo tattaro rundunar ta taso ma gari da sai da mutum kazzab za ta wace wani shi ma ƙaryar kaza in ƙarya da ƙarya ba a kuru
لتأخذها من سلي... من مسلمة بن حبيب الخزاعي wani tana so ta kwace gari ya mama daga hannun da sai da mutum kazzab
فهابه قومها to to da irin jama'a ta da rundunar ta ke tsorata don tana da jama'a sosai وخاف على بلاده ya duk tsoron kar ba za a haɗe gare ta ba لأنه مشغول بمقاتله domin ya shagalta a lokacin yana yaƙi kar kuma yaƙi ya zama masa biyu
ثمامة بن أكان yana yaƙar su ma mutum ne فقالت لقومها sai ta ce jama'ar ta لقد أوحي إلي yanzu muna zuwa nan gari na mama aka yi min wahayi قالوا فماذا أوحي إليك suka ce ah annabiya me aka yi miki wahayi
قالت sai ta ce عليكم باليمامة جفود تلك الحمامة فإنها غزوة تراها لا تلحقك بعدها ملامة عليكم باليمامة to ga buga ya mama fa wai wahayi ne aka yi alaikum bil yamama sai ta ga hukka hukka da hamama da garin yamama
جفود تلك الحمامة ku lulluɓe su irin wanda tantabare ke lulluɓe dawa in an watsa musu ko gero إنها غزوة تراها domin wannan yaƙi ne na tsinke wuya لا تلحقكم بعدها ملامة idan kuka yi nasara daga yau duk abin da kuka yi ko jiya kuka sha ko ne kuka yi ba zargi tsakanin ku da Allah
فعزموا لعرض مسيلمة الكذاب ba sai aka zan hari ta kubba su yi kuri daji a cikin kai mutum kazzab فلما سمع بمسيرها إليه da musulama ya ji labarin ga ta kafin kawo
بعث إليها yake yana da wayo sai ya aika mata
يسع- يستأن يستأمنها yana neman amincinta ويدمن لها yake kuma ya lamunce mata أن يؤتيها نصف الأرض zai ba ta rabin ƙasa ولما اجتمع بها lokacin da suka haɗu shi da ita وخلا بها في خيمة suka kefe da ita a cikin wata hema
وأرد عليها ما أرد من نصف الأرض yake mata aiki kwantar da hankali yake da gane ba ai yana da labari a cikin wayoyi na ta ajiya ne aiki kuma aiko ta ake ni na aiko na ku sai dai ya dan bada kuma ta ce gaskiya ne ka ga wawaye dukiyar wai eh to ji ne ko ku to yanzu abin da za a zana ba kasa ku ta dauki rabi ne da sarabi وقبلت sai ذلك ta ce a na yadda haka abin ne قال مسيلمة sai mu sai mutum kazzabi سمع الله لمن سمع suna cewa kin yadda aka yi min wahayi kusa ne aka yi min wahayi yake barki سمع الله لمن سمع وعد معه ب- بالخير إذا سمع ولا ب- إلى إذا لم سمع ولا يزال أمره في كل ما يسر مجتمع رآكم ربكم فهجاكم ومن وعثته أخلاقكم ويوم دينه أخ- أنجاكم فأحياكم علينا من صلوات معشر أبرار لا أشياء ولا فساق يقومون يقومون الليل ويقومون النهار بربكم الكبار رب القيود والأمهار wai ko Qur'ani ne ne kada ko ni da wannan fasaha dai ai zai yi ba
سمع الله لمن سمع wai zai ce su ga Allah da man tana to Allah fa ya ji da wanda ya saurare shi saboda ka na ga miki fa don Allah kin ji to Allah ke ma ya ji وأدمعه بالخير kuma Allah yana son mutumin da in an nuna mai alkhairi in ya kuɗi ya karɓa abin su kawai tun da ke cin zuwa suna sha'awar ko ma su ɗan samu alheri na yi su dangare mu kuma suka karɓa ko da ka Allah ya ji daɗi
zaɗani idan ya kuɗi wala ya zalu amruhi fi kulli ma yasurru mujtama duk wanda ya zama haka to ba zai kuke da lamarin shi a cikin kowane taro abin farin ciki ra'akum rabbukum fahayyakum ubangijin ku ya gan ku ke ku dawo kuma yana son ku wa min wasatihi akhlaq ya ce daga yau ba ku ba cewa ko ina kuka kuna tare da shi wa yawma dinihi anjab kuma ranar alkiyama ki zai tsarkar da ku fa ahyakum ala zai raya ku alaina min salawati ma'ashar abrari wato salati a kanmu wato jama'ar kayan Allah la asqiya wa la fujjar da ni da ku da jama'a mu ai ba mutiyata bane ko kuma mu ba fajirai bane
yaqumuna al-layla wa la yaqumuna an-nahara wa yaqumuna an-nahara domin muna tsoron dare ko muna azumi da rana li rabbikum al-kibar ba ubangiji ku manya rabbul buyum wal amdad ubangiji gizagizai da ruwan sama ko kike na aya ta kare
wa qala aidan sai ƙara ce mata lamma ra'aytu wujuhahum hasanat lokacin da na ga fuskokin su ta yi kyau wa absarahum faqat zuciyoyin su yi ƙarfi wa aydiyahum qafalat hannayensu kuma sun yi sun kuya sun karɓi abin da muka ba su قلت لهم لن نساء ساتونا sai na ce da su ku ba ruwan ku ba ku su yi biyar mata والخمر تشربون ولا الخمر تشربون kuma ba ku son biya ولكنكم معشر أبرار تصومون sai dai cewa ku jama'ar mabiya Allah kuna yin azumi فسبحان الله إذا جاءت الحياة sarki ya tabbata ga Allah idan rayuwa ta zo كيف تحيون ko ya kuke yin rayuwar ma إلى ملك السماء كيف ترقون zuwa ubangijin sammai ya kuke hawa in za ku je wurin Allah sai na kuke yi
ولما خلا بتجاه lokacin da suka tsoke shi da wannan mai da'awar annabta yake su jawo ألا ماذا يوحى إليها sai yake na kuke wai ko da ake muku wahayi فقالت ne sai ta ce وهل يكون النساء يبتدعن sai ma an ba kun ba ai ba mata bane kuma da su fara ba maza bane ba ba ba Muhammad ya ce a zan ko wa mu da alal misali ba ai maza ne kuma da su fara ai ba ma ta fara yin nata in ji sannan ni ma ina
بل أنت ماذا أوحي إليك sai ka ga mun ya ake maka wahayi فقال أوحي إلي sai ya ce wani ki ga wanda aka yi wahayi ألم تر إلى ربك كيف فعل بالجبد الهبلاء kai yanzu baka gani ba yaya ubangijin kun sai aikata da mata masu ciki أخرج منها نسمة تسعى yana fitar da mani daga cikin su sai ka ga mutum yana tafiya a kan ƙasa amma asalin ka mani ne من بين شفاة وحساء daga tsakanin tuntu da uwar hanji ake fitar da kuma shi ke nan a tura ta kaji
قالت وماذا أيضا sai da kuka ban da wannan tura kuma wata tura za ta ƙara min jini قال أوحي إلي yake an ƙara min wani wahayi إن الله خلق النساء أخرى sai yake Allah ya halitta mata da yawa وجعل الرجال لهن أزواجا sai Allah ya sanya maza su zama maza kawai sai ko ce a wani kamar dole su ne inda ba mu Eh, Allah ya halitta mata da yawa sai ya sanya maza kuma su aure su
فنولد فيهن قوتا قوتا إيلاجا sai mu shigar da azzakuran maza a cikin farkin mata shigarwa
ثم نخرجها إذا نشاء sannan mu fitar da shi idan muka so سراجا wata irin fitarwa ne zan mamaki
فينتجن لنا سقالا ko su haifa mana ƴaƴa إنتاجا sakamakon wannan saduwa da aka فقالت yi ta ce أشهد أنك نبي الله kawai wannan jirorin nata masu kyau ne na tabbata ta annabin Allah
فقال لها ko ce da ita نعم فقالت نعم فقال ko mu sanar ma yake لذلك أوحي إلي da waɗannan abubuwa aka yi wahayi وأقامت عنده ثلاثة أيام sai da kai kwana uku a wurin ثم رجعت إلى قومها sannan ta koma wurin jama'a ta فقالوا sai suka ce mata ما أصدقك to ko da suka je wannan labari ya fito da shi ne muna cikin gaya mana a shirya a yaƙe shi sai da ce a ai annabi ne ai ni ban fahimta ba da sai da muka zauna sai ka ce to yanzu da kuka zauna kwana uku ya ba ki sadaki ne قالت لم يسبقني شك sai duk da ba ni sadaki komai ba فقالوا إنه قدير على مثلك sai suka ce ka amma mummuna abu ne sai kamar annabi a aure ki za ta dace
فبعثت إليه تسأله صداقا ko ta ce eh, gaskiya ko ta kira wani cikin da masu ce ko ma ta ga mai ba da sadaki
قال أرسلني أرسلني إلي مؤذن sai ko ku gaya mata ta turo waliyinta wanda yake da izinin aurar da ita فبعث فبعث فبعثته فبعثته sai ta aika shi فقال نادي في قومك sai ce ta je ta gaya wa jama'arka إن مسيلمة بن حبيب رسول الله cewa musulma dan habibu manzon Allah قد وضع عنكم ثلاثين ka ga shi annabiyarku an mun wahayi an sauke muku salloli guda biyu shi ne sadaki eh sallolin da annabi Muhammad ya kawo muku to an rage muku guda biyu to sadaki ta ce يعني ثلاث الفجر وثلاث العشاء ko masu wahalar za a rage muku sallar asbahi da isha Mm, irin sadaki وقيل إنه قال لهم a wata ruwayar kuma aka ce abin da yake muku إني وضعت عنكم ما ما أتاك ما أتاكم به محمد صلى الله عليه وسلم yace na sauke muku abin da Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da shi من الصلوات na salloli duk ku ba su kawai shi ne sadaki وأباحت لكم فروج المؤمنات sannan na halatta muku farjin macen da ta yi imani kun macen da ta yi imani ko ba mu matsala kai mata kusa ko ina ta ci.
وشرب الخمر kuma an halatta muku san giya في الكاسات amma da sharadi kar a sha a kofin roba ko a kofin ko a kofin tangara to jiro garaji wajen da duke da kara sha a kofin ya yi sha a kofin wannan tangara lokacin da shi musulma ya aiko ka samu zalla takaddan cewa shi annabi ne da zalla kan da zan ake wata mutu ku ne kuka gani akan wannan mutumin da ya aiko sun ka ce ayyan da yake nuna hakan ke ce yadda ya faɗa ce shi annabi ne mu ya nuna ba sai mai zalla ce amma wallahi daula annar rusula la tusamu la tarabtu ana kuma ba daidai an su ba a kashe su ba wallahi da ta na su ku yau duka ku kashe su zai to shi musailama a cikin irin surorin da ake aiko masa da shi ya lokacin da aka saukar da alamtar kai ba na rukuka ya kawo shi sai ce shi ma Allah ya aiko miki da irin ta haka dai ne yana kai ce alhili alhili wa ma adraka malhili لها بلد وسيل وحرقين قليل وإن ذلك في خلق ربنا لقليل ويجيوا جوا كين يسلم كيجوا جوا تنا دجورا بندي تدوجوا amma ka sani duk girman da za a cikin halitta ubangiji an kanuwa shi ke mai surar ta kaji ba ka sai kanta inna da yana kalkasar sai ce shi ma an saukan mai aka ce ya ka saukan maka yake an saukan min da inna da yana kalkasar a salli na rasuka wajlat in sha'an na in sha'an in sha'an aka huwa al-aflak wai abin da aka saukar mai ne muka saukar maka da hankaka kai sallah ga ubangiji ka dinga zalaka irin da yayi zala ka dinga zalaka wa ka dinga tuhuto ga yanzu in sha'an aka ka sani cewa mutunka huwa al-aflak ne mai ido ɗaya kuka na sura ta gari sannan lokacin da aka saukar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbata da hadira ne wa tabba sai ta suna an saukar masa aka tana aka zaga yin shi an saukar mun da ya ji darbin ta aini na kun tanqiyi lal ma atakfirin wa lal sharaba tanqiyi ra'atuki bittini ra'atuki bittini في الماء وضرب في الطين يكوي ya ce kwado ɗan kwaɗi biyu kuna da tsafta kwaɗi kuna da tsafta ga ku a cikin ruwa amma ba ku ɓata ruwa ko ba ku hana sha kai yana saman ruwa amma bindin ku yana kai ƙasan tafi suke nan jiran sama ta daji sannan da aka saukar da manzo Allah zariya ko ko kuma an saukar masa haka ce yayi saukar masa yake an saukar masa da wazariyati sar'a wal hafidati hafza والذاريات أمها والذاريات أهنا والخالدات حزة والطاردات سردة wallahi ma fi zakma wa halatu wa sanna wai abin da aka saukan mai wai Allah ya yi rantsuwa da masu tuka tuka da masu girki girki da masu wato masu masu kirje kirje walakar da za ta kubza da masu yin waina waina والسائر ذات فردا دما فيه توسوع والناجمات لقمة دما فيه لومة لومة وإحالة وزولة musamman ma an sa biya da nan sayi ka ga ji ma dan kawo ne ya ba wai kin ji annabi to nawa da ga shi ne ya yi tafiyanci da yawa Allah ya kiyaye
إلا الله وصحبه وعبده